أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جهوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين آه جيا ƙur'ani mun kwana yana ba mu labarin kissan banu isra'ila da kuma labarin sarki da aka ce suka ce a zaɓa musu a zaɓa musu sarki saboda nukatila fi sabilillah aka yi bayanin cewa an ji tsoro kar a zaɓa musu sarkin nan a umurce su da yaƙi su ƙi aka ji labarin kuma bayan an fardanta yaƙin suka ƙi su suka gudu aka zo aka ce musu ga wanda aka sa musu suna cewa mu muka fifita nanu a haƙu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal mu muka fi dacewa da mulki mu muke da kuɗi bayan Allah ne ya zaɓa Allah ya ba mu labarin ɗaluta da ayan da aka kawo masa na tabut da ubaqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tamilu al mala'ika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin jiya nan muka kwana a karatunmu cewa an kawo wasu alamomi da suke gwada cewa tsalutan shine wanda Allah ya zaɓa ya zama sarkinsu an ƙara masa ilimi an ƙara masa girman jiki da lafiya to da aka ce a fito a je yakin ma fasala tsalutu bil junudi lokacin da shi tsalutan sarkin da aka zaɓa musu ya fita ma'ana nan ƙur'ani ya yi shot ɗin labarin ma'ana tun da sun ƙi yadda an samu daga baya kenan an zo an yadda tun daga shi yanzu an fita ma'ana an yadda kenan an zo an yi sulhu cewa eh mun yaddan ya zama sarkinmu ya zama shugabanmu an dai tattauna ƙarshe da eh za a fita to an fita shine ƙur'ani ya kawo maka kawai ya yanke maka sauran labarukan ya tashi maka daga nan falamma fasala talutu bil junudi kala in lokacin da suka fita falamma fasara talutu bil junudi kala inna allaha mubtalikum binahar lokacin da ya fita ya bar gari da shi da sojojin sai ya ce sojoji na idan muka fita inna allaha sanishi allah mubtalikum binahar Allah zai jarrabe ku da wani kogi wannan kogin malamai sun yi magana a kai wasu suka ce kogin nan ne da ya tashi daga Falastin ya gangaro zuwa Jordan ma'ana wanda ya biyo a Falastin, Israel, Cairo, a Jordan, Yemen wanda shine yanzu haka ake fada a kansa wanda Yemen ta toshe ta hana sojojin Israel wucewa. Wasu kuma suka ce a'a kogi ne a Iraki an samu sabani na malaman tafsiri. Wannan kogin idan kuka zo wucewa shi sarkinsu ne Allah ya gaya masa cewa tunda shi ba annabi ba ne to kenan a cikin ilimin da Allah ya sanar da shi cewa an sanar da shi ilimi a ciki ne ko kuma annabin da ya gaya musu an zaɓe shi shine ya gaya mishi inna Allah mubtalikum binhar za ku zo wucewa wani kogi idan kuka ga kogin faman shariba minhum falaysa minni duk wanda ya sa hannu ya ɗibi ruwan kogin nan ya sha to bana tare da shi an fito gari ana tafiya ana jin kishi yanzu ya zama shugaba to farkon challenges da za su fara samu wajen shugaba shine ya gaya musu ba man shariba minhum falaysa minni za ku zo wucewa za ku ga kogi duk kishin da kuke ji kar wani ya tsuguna ya sha ruwan nan in kuwa mutum ya sha to bana tare da shi wa mallam ya damu fa innahu minniya duk wanda kuma bai ɗanɗana ruwan nan ya sha ba to yana tare da ni fa man la yadamu fa innahu minniya illa man iztarafa gharfatan to shikenan amma in dai jarraba ne da Allah ya baku wani ya gagara rikewa to shikenan Allah ya yadda ku ɗibi ruwan hannu ɗaya ku sha illa man istarafa gharfatan biyadihi ma'ana tunda dai kun matsa sai kun sha ruwan in mutum ya matsa sai ya sha ruwan to ya ɗiba da hannu ɗaya ya sha malamai suka ce an kasu mutum kashi uku kenan wasu illa man istarafa gharfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum فلما جاوزه هو ولا آه فشربوا منه إلا قليلا منهم amma da aka zo me ya faru ai kawai sai suka ɗibi ruwa suna ta sha wani ya yi kifiya a cikin kogin ma wani ya ɗibi kwanan silkensa na kai ya cire ya ɗibi ruwan ana ta sha bayan sarki ya gaya musu in an zo wucewa kar a sha wannan ruwan amma biyadi fasharbu minu illa kalilan minhu sai ya zama mutum uku aka samu wasu sun sha ruwan wasu sun ɗibi iya hannu da aka ce su sha sun sha wasu kuma ba su ma taɓa ruwan ba gaba ɗaya sun fasa ba su so tun da an ce kar a sha ba za ma maganin bari in ji ba haushe kar a fara don haka mu ba za ma mu sha ruwan gaba ɗaya ba wasu sun sha ruwan wasu sun ɗauki hannu ɗaya sun sha wasu kuma ba su sha ba amma sai ya zama sai Allah ya jarrabe su kuma kishin da suke ji suka sha ruwan duk mutumin da ya sha ruwan sama da hannu ɗaya ruwan zai sha bokiti ɗaya amma ba zai kashe masa kishi ba amma duk wanda ya ɗibi wannan hannun ya sha sai ya kashe masa kishi kaga Allah ya jarrabe su an ce kar ku sha amma ku sha ba san cewa jarraba wanda Allah ya yin ba wai shan ruwa a wajen Allah ba komai bane a'a Allah yana so ya gani ne tun baya da aka yi ta magana cewa ga sarki ku karɓa kun ki karɓa ga yaƙi ku je yaƙi kun ki yaƙi to yanzu an zauna an ce mun yadda a fita to ana so a gane fitan da aka yi akwai kawai yan wanda su ma sun ga an fita ne suka ce mu bi mu ma mu je ai mu ma mun yadda a fita ko kuma a'a imani ne da ɗalukan ya sa suka bi shine sai Allah ya ba su wannan jarrabawan ya gani cewa idan dan imani ne da ɗaluta to in aka ce su sha daidai abin da aka ce su sha za su sha idan kuma ba dan imani da shi suka fita ba to Allah zai kama su sai suka sha ruwan fasharibu minhu illa qalilan minhum sai ka dan daga cikin su ne ba su sha ba falamma jahwazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da suka ketara ruwan da shi daluta da wanda suka yi imani da shi kalu sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi wai ai jalut shine shugaban rundunan mayakan da za a je a yaka wanda ɗalu zai yaka yawan sojojinsa da suka gani sai suka ce wai wai wai wai ai gaskiya ba za mu iya da wannan sojojin ba la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi ba za mu iya dimfaran fiskantan wannan jaluta da sojojin sannan ba la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله وإن سي waɗanda su kuma suka yi yaƙini da za su haɗu da Allah annahum mulaqullahi nan qur'ani ya ce qala allazina yazunnuna zanna da larabci shakka akwai wahmu akwai shakku akwai yaqin idan kana da daidai misali in ce maka shiga nan ɗakin akwai kuɗi za ka samu to za ka iya cewa in 30 in 20% ne a yaddan to za ka iya ce masa wannan wahmu ne idan ya kai 50% za ka iya ce masa zannu a in ya kai 40 za ka iya ce masa a in ya kai 50 za ka iya ce masa shakku in ya kai 70 za ka iya ce masa zannu in ya kai 100 za ka iya ce masa yaqin to anan qur'ani da yace qala allazina yazunnuna ba wai zato ba ne a'a yaƙini ne saboda zannu yana zuwa bi ma'ana al-yaqin kamar yadda ya zo a watar fazannu annahum fazannu annahum mulaqiuha sun yi tsamma suna da yaqinin za su haɗu da ita wara al-mujrimuna nara fazannu annahum fazannu anan ai tayaqqanu annahum za su ga wutan jahannama ne ba zannu bane ba na shakku bane qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi wa'inda kuma suke da tabbacin za su haɗu da Allah cewa tun da a baya kharaju min diyarihim wa umulu fi nazar al-maut fa qala lahum Allah mutu summa ahyahu sun ji tsoron mutuwa sun fito kuma Allah ya kashe su to anan sai suka samu karatun cewa idan Allah ya ce ayi abu kawai ayi in mutuwa muke jin tsoro ma za mu mutu to tunda an ce cewa mu je wajen yaƙi za mu je sai suka ce to tunda mun tabbatar in mun je can ma da Allah za mu haɗu in muna nan ɗin ma wajen Allah muke in mun tafi ma wajen Allah za mu je sai suka ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah da yawa daga cikin runduna kaɗan sukan yi muwajahar runduna masu yawa kuma su ci galabansu saboda izinin Allah ma'ana wannan magana kana ji magana ne na mutanen da suke so su tabbatar wa kansu ba tsoro suke yi ba za su yaƙi wanda suke yin kansu kasan shaja'a in aka ce wani baya da tsoro ba wai kawai ka yi kan wanda ka san ya fi ka ƙarfi ba ka da tsoro shine ake nufi shaja'a ba a'a shaja'a shine ina jin tsoronka kuma in yi kanka shine kai namiji ne amma ba wai namiji kawai a ce cewa ai baya tsoron kowa ai duk girman wane yayi kansa a'a wannan ba shine mazantaka ba mazantaka shine ka ci karfi na kuma in yi kanka ina jin tsoron kan kuma in yi kankan akan cewa sai dai baba ta gani wannan shine yake nufin shaja'a to sun ji tsoron amma sai suka tsaya suna gaya wa kansu wai dan mu yan kaɗan ne ai kan min fi'atin qalilatin da yawa daga cikin runduna ƙanana kaɗan sukan yi muwajahar runduna masu yawa kuma su yaƙe su kuma su kashe su kan min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi iznillah wallahu ma as-sabirin sabo me yasa suka yaƙe su saboda Allah yana tare da masu haƙuri kaga anan kaɗan ne sai sa akwai wani sahabi da yace adadin rundunan da annabi ya fita da su yakin badar su ne adadin rundunan da ɗaluta ya fita da su ya yaƙi jaluta ma'ana can min fiyatin kalilatin galabat fiyatan kasiratan bi iznin ladin a yakin badar ma haka ya faru ɗari uku da goma sha uku ko ɗari uku da wani abu sun fita sun yaƙi mutane ɗari tara da wani abu ko dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu sun yaƙe su me yasa saboda ƙarfin zuciya irin na annabawa kan min fi'atin qalilatin da yawa daga cikin runduna kaɗan sukan yi muwajahan runduna da yawa kuma su yaƙe su da izinin Allah saboda me yasa suna tare da Allah duk abin da za ku yi sai sa a can Qur'ani da yace ya muddukum bi salatati alatin min al mala'ikati munzali sai yace bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum wa yatikum min fawqikum hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min al mala'ikati musawwamin da kaji anan da Allah ce dama zan ba ku rundunan mayaka mala'iku guda dubu uku amma in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah a wajen yakin to yumjidkum rabbukum bi khamsati alatin zai ba ku mala'iku dubu biyar su zo su taya ku yaƙi don haka kar ku guji cewa wai dan kun je yaƙi kafirai sun fi yawa ku kaɗan ne a'a a ina yadullahi yake shine magana dan ba wai yawan ƙarya ita take ruguje gaskiya ba a'a shi Allah idan zai kawo gaskiya ga ƙarya sai ya kawo ƙarya sai ta murƙushe sai ya kawo gaskiya sai ta murƙushe ƙarya duk girmanta duk yawanta sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo yaƙi sai Allah ya ce ya ɗibi ƙasa ya watsa wa kafirai da ya ɗibi ƙasa ya watsa musu sai ya ce ku shige su ku yaƙe su sai sa Allah yake gaya masa nan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ya rasulullah lokacin da aka je yaƙi ka ɗibi ƙasa ka watsa musu ai ba kai ka jife su ba Allah ne kaga kenan fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillahi dama ba wai yawan ba wai in kuna da yawa ne za ku yaƙe su ba a'a tsoron Allahnku da biyayya ma annabi shi zai sa ku ci yaƙi kun ga dai abin da ya faru a udu a udu an sauko ana yaƙi da suka ga cewa sun fara samun nasara sun fara kashe kafirai sai sai karfinsu da yawansu ya yaudare su sai suka sauka akan dutsen da annabi ya ce kar su sauka da suka sauka me ya faru sai Khalid bin Walid ya zago ya kashe su gaba daya to ashe kenan in aka ce Allah zai ba wa runduna kaɗan sa'a su yaƙi runduna masu yawa dama ai tuntuni ba wai yawanku ne yake kashe su ba a'a Allah ne yake tare da ku yasa kuke kashe su menene kuma zai sa Allah ya ƙara taimakon ku shine a galabatan kasiratan bi iznillah wallahu sani shi Allah ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri in an zo wajen yakin suka tsaya walamma barazu والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آآ آآ ولما برزوا لجالوت وجنوده da suka yi gaba da gaba da jalutan suka tabbatar da cewa ga yaƙi ya zo za su shige shi lamma barazu li jaluta wa junudihi da sojojinsa qalu rabbana ya ubangijinmu afrid alaina sabran ka tabbatar mana ka watso mana haƙuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da digadiganmu kar mu gudu a wannan yakin wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin ka ba mu sa'a akan mutane wa'annan wanda zamu yaƙa kafirai din sai suka yi muwajaha da ɗalutan wa'inda suka gudun kaga inda aka samu ba wa'inda aka taso da su wasu malamai tun da kaji Allah yana cewa a farkon fito wasu sun fito alaf wasu suka juya ba za su yi yaƙi ba wasu suka gudu saboda an ce su sha ruwa wasu kuma suka shiga suka ce ba za mu iya fuskantar ɗaluta wa junudi ba to ƙarshe dai ‘yan kaɗan ne aka isa wajen yaƙi da su walamma barazu li jaluta wa junudi qalu rabbana ya ubangijinmu afrid alaina sabaran ka sanya mu mu zama masu haƙuri ka watso mana haƙuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da jigajiganmu da kafafuwanmu wansurna ka ba mu nasara alal qaumil kafirin فلما برزوا لجالوت قالوا ربنا افلغ وصنع فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم باذن الله me ya faru da aka yi gaba da gaba da yakin Allah ya ce sai suka ci galabarsu shi ɗaluta ba hazamuhun suka yaƙe su suka ci galabarsu باذن الله kaga kenan maganan su kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan باذن الله din zanni da suka yi na Allah sai Allah ya tabbatar musu da cewa haka nake kanan Allah yana cewa ana inda zanna abdi ni ina inda bawa na yake tunani ne tunda kai kawai ka zo wajen yakin abinda Allah yake so da kai in yace kai ka fita yaki ka fita din dama ba ƙarfinka ba ne amma Allah yana so ya ga zuciyankan nan ya za ta ɗauki ƙarfin da zai baka kaga su da suka ce insha Allah a ƙarancin mun za mu yaƙe su da izinin Allah sai Allah ya zo yana baka labari ai abin da ya faru kenan fa hazamuhum bi iznillah wa qatala Dawudu Jaluta sai Dawudu ya kashe Jaluta annabi Dawudu kenan lokacin ba a turo shi annabi ba saboda sabani masu tafsiri wasu suka ce a'a an turo shi wasu kuma suka ce a'a ai in kaga gaban ayan zai gwada maka ba a turo shi ba saboda sai da aka yi kisan wa atahu lahul mulka wal hikmata sai da aka gama tukunna sai Allah ya bashi annabta da hikima da ilimi wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi abin da ya ga dama jaluta wato dawudu da ya shiga cikin wannan yaƙi shi ne ƙarami ma a wajen baban shi amma da aka zaɓe shi ya zo ya yi yaƙi wasu suka ce ya ɗauki wani ƙaton dutse ne ya buga ma jaluta har jaluta ya mutu da ya mutu sai Allah ya ce saboda wannan abin da ya yi ya shigo filin daga tun da ai an yi da wasu an yi an yi wasu su zo filin yaƙin masu ƙi amma ana so a gaya maka karfin zuciyar dawudu shi kan shugaban yakin yayi ya kashe ba ma wai kanana wa'inda aka ce aje a yake su ba a'a shi shugaban mayakan ya je ya kashe ka san a yaki kuma daga an kashe shugaba to yaki ya dabarbare kenan wa'inda aka kashe shugaban su to bala'i ya faru a tare da su dan ba mai bada command in ba irin na yakin mu na musulunci na tutan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bayar yakan ce a ba wa zaidu bin haris idan zaidu bin haris ya, ya, ya, ya, mutu sai ya ce gashi can zaidu ya faɗi ku ba wa abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha ya faɗi annabi ya ce ga tuta za ta faɗi ga tuta za ta faɗi sai annabi ya ce alhamdulillahi ga wani saifin min suyufillahi zai ɗauka khalid bin walid ya ɗauka da yakin rome da aka je kenan aka dawo da aka dawo washe gari da aka dawo duka sojojin Khalid ya dawo da su da aka dawo da su washe gari sai aka nada Usama bin Zaid aka je yakin kuma aka ci aka dawo amma banda irin wayannan duk inda aka kashe abin da yasa Qur'ani ya kawo wa qatala Dawud Jaluta an kashe shugaban yaki shikenan yaki ya riga ya kare to menene sakamakon abin da aka yi wa Dawudu ba ta wallahul mulka wal hikmata banu isra'ila ba a taɓa samun wanda Allah ya ba shi annabta da mulki ba sai dawudu shi kaɗai ne Allah ya ba shi wannan abun ba a tawullahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma ya sha kuma muka na sanar da shi abin da na ga dama wa allamnahu sana'ata labusin lakum liyufsinakum min ba'sikum Allah ya ce na koya mishi dawudu na koya mishi haɗa saƙa sulke na yaƙi in ya ɗauki dutse yanda kake sa hannu a tuwo ka juya ta cikin miya yanda kake so shi ma daga ya kama dutse haka take zama ruwa a hannunsa sai yanda ya da ita Allah ya ce gaya masa mun sanar da shi Allah ya ce mun ba shi abubuwa da yawa walakada ta yana dawuda minna fadla ya jibalu awubi ma'ahu wa tsayir hakika mun yi wa dawudu fadala mai yawa shi in yana zikiri ma duwatsu ne suke taya shi zikirin Allah da tsuntsaye Allah ya sanar da shi maganan duwatsu maganan tsuntsaye maganan dabbobi maganan mutane ya zama mulkinsa da shi da ɗansa an ba su mulki da ba a taɓa ganin mulki irin wannan ba sai sa Allah ya kawo maganan shi anan sai sa wani waje in Allah yake cewa faddalla ba'dan nabiyina ala ba'd sai ya ce wa ataina dawuda zaburan in yace na fifita annabawa sai yace haka na bawa Dawudu zabura ba wai yana nufin aka ce an fifita wane wanda za a kawo a gaba yana nufin ya fi duk wanda suke baya bayan da karatun mu zai zo a gaba tilkar rusul faddalna ba da malabat to anan annabi Dawudu a cikin banu Isra'ila yake amma Allah ya zabe shi a cikin su kaman yanda ya zabi Taluta wa junudi kaman yanda ya zabi Talutu to anan Dawudu ma Allah ya zabe shi amma shi shi kadai ne wanda aka fara ba wa mulki da annabta wa ta'allahu mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha Allah yace na sanar da shi abubuwa da yawa wa atayna al hikmata wa fasl al khitab a wani waje Allah yana fada yace wa shaddadna mulkahu wa atayna al hikmata wa fasl al khitab mun karfafi mulkin sa da aljanu da mutane muka bashi hikima sannan wa faslal kitabi dawudu mun bashi hikima da iya magana in zai zantar da hukunci duk wanda ya yi wa hukunci da maganansa ba sai ya maimaita ba to duka shine anan wa allamahu mimma ya sha din walaula difa'ullahi nasa a wani kira'a walaula daf'ullahi nasa wato da ba dan kiyayewan Allah tsakanin mutane ba yana kiyaye su ba tsakanin Allah yana shiga walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din da ba dan kiyayewan Allah tsakanin mutane da mutane ba la fasadatil ard da fa bala'i da wato a a doran kasa fasadi da kafirci da yayi yawa a doran kasa da kashe-kashe da yayi yawa walakin Allah sani shi Allah zu fadlin mai ni'ima ne mai falala ne alal alamina a cikin al'alamina kullu ma wallahi duk abinda ba Allah ba walakin Allah zu fadlin alal alamin Allah mai matukar falala ne akan talikansa gaba daya tilka ayatullah tilka ayatullah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله wa'innan ayoyin duka ayoyin Allah ne abinda Allah yake nufi a nan tilka ayatullahi ma'ana duka ayoyin da suka fito a baya tun daga bakara ma in ka kama ayoyin da Allah yake ta karantawa ko yaki ko rabon gado ko zama da mata ko saki ko wani abu duk abin da muka karanto maka nan da kuma ayoyin da na lissafa muku na ɗaluta da junudihi wa ƙalar nabiyimu inna ayata mulkihi to duka dai wannan ayatullahi ayoyin Allah ne tilka ayatullah natluha alayka bil haqq muke karanta maka su da gaskiya ya rasulullahi wa innaka kai din nan laminal mursalina kana cikin mursalai annabawa wa'inda Allah ya zaba kaga kenan Allah yana magana ko mu da ake gaya wa ƙur'anin akan ce cewa alkhitabu linnabi wal muradu bihi ummatuhu kai ana magana da ku ne amma da annabi ake magana to duka dai tilka ayatullahi wayannan ayoyin Allah ne ake karanta musu natluha alayka bil haqq muke karanta maka su muke tilawanta maka su ya rasulullahi wa innaka kai din nan laminal mursalina kana cikin annabawa mursalai ya rasulullahi